الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أول والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم a ci gaba da karatun alfiya ta ibn malik wanda muke gabatarwa a wannan masallaci da ke zawiyar khalifa guni yusuf za mu ci gaba daga babin nunu taukidi nuna taukidi yana nufin nunun guda biyu sakila da khafifa waɗanda suke akkada fi'ili taukidi ana yi wa fi'ili ana yi wa ismi taukidi na ismi baya daga cikin baya daga cikin mabahisi na ilimin nahau ana akada ismi a mabahisin ilimin ma'ani ne in kuma fi'ili ne ana akadawa da nunu taukidi guda biyu shi yasa yake cewa lil fi'ili taukidun bi nunaini huma ka nuna yi zahaban na waksidan huma yace fi'ili ana mishi taukidi da nunun guda biyu su ne kaman su ne kamar nunun guda biyu da suka zo a wayannan filai guda biyu izhabanna da kuma waksidan huma a izhabanna muna da nunu tokid a sakila mai shadda waksidan huma muna da nunu tokid al-khafifa wayannan su biyun to da su ne ake akkada fi'ili a wuraren da zai zo yi magana a kai tare da sanin cewa taukidi da su din akwai bambanci in kai taukidi da nunu tauki da safila kaman kayi taukidi so biyu ne misali don ka ce ka ce wallahi la adribanna adribanna to kaman ka ce misali babin ja'an nasu kulluhum ajma'una ne in kuma ka ce misali la'adari ban ban da nunu tauhid khafifa kaman ka ce ja'an nasu kulluhum ko kuma ja'an nasu ajma'una ne ma'ana da tauhidi ɗayan su inda nunu tauki sakila ne to kamar ka ce ja'an nasu kulluhum ajma'una inda khafifa ne kamar ka ce ja'an nasu kulluhum ko ja'an nasu ajma'una ne saboda haka nunu tauki sakilan ita ce take sama yi ne bambancin ma'ana wanda asali ana rubuta nunu tauki a sakila da khafifa gaba daya da nunun ne amma a rasin usmaniya wani lokaci sukan iya rubuta nunu tauki din a sura ta tanwini kamar irin su lanas ba an bin nasiyat sun sa wasa biyu ne akan ainihin sai suka rubuta ali a sura ta tanwini to kasancewa lanas fa'adin fi'ili ne to za ka gane nunu tauki din ne aka rubuta da sura ta jannuni haka wada ya kunan minasta girina sun rubuta shi a sura ta ta tanwini saboda tanwini yana daga cin hasa isin ismi ne tanwini baya shiga fi'ili shi yasa idan kaga tanwini a fi'ili to nunu tauki ne khafifa sai aka rubuta a sura ta tanwini to shine shine yace yu'akkida nif'al wa yaf'al atiya za talabin aw sharta mimma taliya yu'akkida nif'al yana nufin nunin guda biyu dinnan ba tare da wani sharadi ba suna taukidin filul amri shi yake nufi da ifal filul amri koyaushe ka ga dama za ka yi taukidinsa za ka ce izhabanna ila su kamar da za ka ce izhab ila su za ka ce iftahannal baba ko ifta halbaba ko ifta hannil baba ka yi sa tauhidi ko karkasa ko yaushe shi yasa bai sa mishi sharafi ba da ya ce wa yaf'al yaf'al din yana nufin filin mudari'i sai ya ce atiya za talabin shi filin mudari'i ba a taukidinsa sai ya zo talabi ma'ana ka hada shi da wani abu wanda yake nuna nema ko harfin nahayi ko harfin istifham ko harfin tamanni ɗaya daga cikin asalibi din da ake amfani da su a mayar da filin muzari ya zamo ana nema ko ana bukatan wani abu ne to saboda haka haka kurun ba a sami shi taukidi misalin wannan kaman ka ce la tadribanna la tadribanna zaidan tadribu din fi'ilul mudari ka sa mishi nunin taukidi saboda ka sa la harfin nafi harfin nafi dinnan yana harfin nahayi kai yana nuna maka talab neman abari kenan haka nan zaka ce hal tadribanna zaidan hal din istifhami ne ko ka ce laitaka ko laitani adribanna zaidan saboda laita din yana daga cikin talab ne to shi yasa da ya ce wa yaf'al sai ya ce atiyan za talabin ma'ana fil mudari wanda yake zuwa talabi to wannan zaka mishi tawjidi aw sharta in ma taliya aw ko kuma a a ko kuma sharadi da yake bin sa sharadi yake bin sa sharadi in ma yake biye da shi misali wa in ma na zahaban na bika imma dinnan sharaɗi ne wanda daga baya aka kawo fili muzari na zahabu sai aka yi taukidinsa wa imma na zahaban na bika wa imma na in akwai in a cikin shartiya wanda ma ke bin bayan wannan in din sannan imma din tana bin bayan fili muzari saboda haka za ka yi akadawa kamar ka ce misali imma an suran naka asali an ne fil mudari mara tauhidi da kasa imma shartiya su kenan sai ka sa nuna tauhid wa imma an suran naka kamar wannan ne to yana nufin kenan fil mudari za a sa masa nuna tauhidi idan ya zamo za ne za a sa masa nunin tauhidi idan ya zamanto an sa sharaɗi daga bayansa wanda kuma yana bin bayan wannan sharaɗin in ma kenan to a wannan lokaci za a mishi tauhidi aw musbatan fi qasamin mustaqbala aw kuma fil mudari'in ya kasance musbat ne ba sa masa waɗannan abubuwa ba misali ya zo bayan rantsuwa ne mustaqbal da ke shi rantsuwa ko yaushe yana duba mustaqbal a nan gaba ne za a yi shi misali za ka ce wallahi la'ashiribanna ma'a aga la'ashiribanna a wannan ashiribanna ya zama tofir mudari ne wanda yake musbat ma'ana ba sami shi harfin nafi ba ba sami shi harfin nahi ba ko ɗaya daga cikin adawati talab dan me ya zamo ja'izi saboda ya zamanto wannan ya zamo abin nan mustaqbal ne a ƙasar mustaqbal ne a ƙasar wanda a wayannan wurare zai yi wahala ka samu fili mudari a wayannan wurare an raba su da an raba su da adawatu tawkidi ma'ana ba a sa musu nunun tawkidi ba har bayan kasan din ma wasu na cewa wajibi ne bayan kasan misali ba zai yi ka ce wallahi adribu zaidan ba sai dai ka ce wallahi la adriban na zaidan saboda menene saboda rantsuwa din akwai tauhidi a ciki wa qalla ba'da ma wa lam wa ba'da la wa ghairi imma min tawalib jaza bayan wayannan abubuwa kuma ka ga nunu tauhidi din yace kadan ne misalin bayan ma misali ma adribu zaidan a ce ma adriban na zaidan baya ma harfin nafi haka bayan lam misali lam adrib zaidan ka ce lam adriban na zaidan wannan kaɗan ne haka bayan la wanda yake nafiya wancan la da muka faɗa farabiyya ce wannan nafiya la adribu zaidan kace la adriban na zaidan wannan kaɗan ne shi ma wa ghairi imamin tawadin jaza daga cin adawatin jaza'i yana nufin adawatin sharti wal jaza'i wani imma misali a in ba imma ba a sauran adawatin sharti aiwa fi'il mudari tawkidi shi ma kaɗan ne misali muna da abubuwan adawatu sharti da yawa ai misali misali mata tadrib adrib ko izma tadrib adrib duk abar mahama takun akun irin wannan adawatu sharti wanda ba imma ba to ka sa musu ka sa musu tawkidi to ka sa wa firin zari tawkidi a bayan su shi ma kaɗan ne yasa ya ce wa ghairi imma min jawazi bi tsala من جوا من طوالب الجزاء وآخر المؤكد ابتا كبرزا yace ka'ida ce karshen wa akhirin mu'akkad ifta karshen ismin da fi'ilin da ka bashi nunu tauhidi to yace to dole ne ka mishi fata misalin sa kace kaburuza misali kace uburuza asalin sa uburuzan ne ubuzan da nunu tauhid zai zo ma bayani wa abdilanha ba da abin nan inda waqfin alifa da zai zo ma bayani asali ubuzan ne da nunu tauhid khafifa sai aka mayar da nunu tauhid khafifa din sai ta zama to alif ya zama kaburuza asali kaburuzan ubuzan to saboda haka kuga zaidin nan to tana da fata haka za ka ce la'adari banna ba bawon din akhir akhir fi'il mu'akkad tana da fata haka la'afta hanna la'afta hanna wannan ka'ida ce to akwai wuraren da kuma za a bar wannan ka'idan za a zai zo ya maka bayani a kai واشكله قبل مضمر الليل بما جانس من تحرك قد لما yace da ke ya riga ya ma bayani cewa ƙarshen fi'ilin da ka yi mishi taukili ya zamanto yana da fata to anan kuma yake cewa ka yi mishi wasali kafin damiri damirin sharaɗi ya kasance layin ne jiya ne ma mun yi bayani cewa su malaman nahu sun ce layin suna nufin wato hurufin maddi ne har da hurufin liyin din gaba daya yayin da a tajwidi in mun ce hurufin maddi daban mun ce hurufin liyin su ma daban to shi yasa anan yace kai mishi wasali kafin damiri in damirin ya zamanto harfin maddi ne asalinsa harfin maddi ne damiran da suke zuwa mana harfin madi alif tasniya da damiri ne kuma alif ne harfin madi ya'ul mukhataba misali tadribina damiri ne kuma harfin madi haka wawul jama'a kamar yadribuna damiri ne kuma harfin madi to saboda haka yace kai mishi wasali qabla mudmar lay kafin in taukidin ya zo kafin damiri wanda damirin harfin majji ne bima janasa da abin da ya yi daidai irin jinsinsa wasalin da ya zo jinsinsa min taharruki na wasali abin da ya zo jinsinsa na wasali kad ulima wanda an riga ya an sani to da wannan za ka yi shi misalin wannan idan alif tasmiya ne alif tasmiya za ka ce لا تدرباني لا تدرباني wannan alif alif tasniya idan kuma wawun jama'a ne zaka ce la tadribunna la tadribunna saboda damma din ta yi daidai da wawu in yawun mukhataba ne la tadribinna la tadribinna saboda kasaran ta zo daidai da wannan to saboda haka a alifi tasniya kaga ba zai yi wannan filin la tadribanni din alif din ta yi daidai da fataha la tadribanni tukunna sai ka sa nunun tawkili saboda alif yana zuwa daidai da fata la tadribani damma tana zuwa daidai mujanisi na na wawun la tadribunna kasara tana zuwa mujanisi na yawun la tadribinna kowanne daga ciki ya zo da wasali daidai da jinsinsa saboda ana cewa alif ummul ana cewa fataha ummul ali ana cewa ana cewa damma ummul wawi ana cewa kasara kuma ummul yayi ummul wawi to shi yasa a kowanne daga cikin ana mishi itilaf kowanne yana zama uwar dan uwarsa shine wanda za ku ga shi a tsibi yake cewa auma kuma wawun wa ya'un ummahu mawawun wa yawo mama ummu damma wawu ummul kasara kuma yawo to kaman wannan to saboda haka wannan shine ma'anan washkulu qabla mudmari kai mishi wasali kafin damiri ya bawa damirin sifa mudmarin laini damirin da ya zama to harfin bacci bima janasa abin da ya zo mujanasa jinsinsa min taharruki na wasali kan ulima wanda an riga ya an san shi sifa ce jumla fi'iliya sifa ce na taharrukin din
wal mudmar hazifannahu illa al alif wa in yakun fi akhir al fi'il alif anan al mudmar damiri ya zo anan yace ka cire shi banda alif damiri wanda ke zuwa harafi akwai wau akwai ya akwai alif akwai nunu wau da ya da alif duka suna zuwa cikin abin da ake kiransu al'amsilatul hamsa yadda ibn hisham ya kira su ko kuma al'af'alul hamsa yadda ya shahara za ka ce tadribuna yadribuna wau a nan damiri ne za ka ce ta diribani ya diribani alif a nan damiri ne za ka ce ta diribina ya a nan damiri ne sannan kuma a nan an samu wau da ya da alif kenan sannan kuma a nunun ita ma tana zuwa damiri a wurare guda biyu wuri na farko nunun nisuwa za ka ce yadribna hakanan nunun da take zuwa a mutakallim ka ce darabna darabna nunun a waɗannan wurare guda biyu sun zo damiri ne a nan yana nufi duk wani harafi wanda yake zuwa da damiri to in dai ba alif ba ne to ka cire shi a babin taukidi misali za ka ce tadribuna sai ka ce la tadribunna sai ka cire waudin hakanan misali za ka ce tadribina tadribina za ka ce la tadribinna zai ka cire yadin amma alif ba za ka cire ta ba kamar yadda in ka ce tadribani za ka ce la tadribani la tadribani kamar yadda ya zo a cikin qur'ani wala tattabi'ani to anan zahiri yayi istisna'in alif ne kadai cikin harufa waɗanda suke zuwa damiri alhali nunun niswa ita ma ba a cire ta a tauhidi kamar yadda zai zo ya ma bayani a nan gaba wa alifan zid qablaha mu'akkida fi'ilan ila nunil inasi usnida misali kaman yadribna in ka ce yadribna za ka ce la la yadribnani la yadribnani sai ka sa alif tsakanin nunun din da ta zo da miri da kuma nunun taukidi ba za a cire ba za a cire wannan nunun din ba to saboda haka anan da ya istisnai ya ce illal alif kamar yana nuna maka damirai waɗanda suke zuwa cikin al'amsilatul hamsa to in ba alif ba to sauran ka cire su kenan za a cire wau za a cire ya sai a bar alif ba yana nufin dukkan damirai ba ne in yana nufin dukkan damirai ne to a nunun nunun ita ma ta nisuwa ba a cire ta kamar yadda zai zo ya bayanin wannan a nan gaba wa in yakun fi akhiril fi'ili alif فاجعله منه رافعا غير الياء والواو ياء كسعين سعيا waɗannan baituka suna ɗaya daga cikin baituka masu iskali a alfiya kasancewa tatwili da kuma hashuwi ya shiga ciki a nan yana nufin idan ƙarshen fi'ili akwai alif fi'ili wanda ya zo ƙarshensa da alif irin su sa'a ya sa'a ko ko irin su radiya yarda ko irin su khashiya yaksha irin waɗannan fi'ilai wanda a mudari ake samu alif to anan yace in har a ƙarshen fi'ili an samu alif faj'alhu minhu ya an anan ja'ala ya bawa ma'ana na badala saboda haka sai ya mishi ta'adiyya da min kamar ya ce a fabdil minhu ya anne wannan alif din ka canja shi da ya auko kuma ja'ala din ya zo bi ma'ana sayyara ja'alan da yake da maf'ulai guda biyu kamar ya ce sayyirhu sayyirhu ya anne a wannan lokaci min hudin gaba daya zai iya kasancewa a za'ida ne auko kuma ja'ala din ya bashi ma'ana kalaba misali faj'alhu ya an yana nufin faqlibhu ya an to saboda haka anan yana da waɗannan wajihi guda uku ala kulli hal idan ka ba wa ja'ala a wannan baiti ma'anan badala to damiri na farkon faji alhudin to zai zamanto za'ida zai zamanto asali a fabdil minhu ya'an fabdil minhu ya'an zai zo ya kasance idan kuma ka ba wa ja'alan nan ma'ana ta kalaba to min hudun gaba ɗaya zai zo ya kasance za'ida zai zo ya kasance fakalifu ya'an da zai zo a nan gaba fakalifu ya'an da zai zo a nan gaba idan kuma ka mayar da shi ja'ala bi ma'ana sayyara mai mahuli guda biyu to min nan shi ma zai zamanto za'ida ai sayyirhu ya'an fa sayyirhu ya'an wannan alif din to sai ka mayar da shi ya zamanto ya misalin sa kas'ayan na sa'aya sannan kuma anan ya ce maka yayin da zaka mayar da wannan alif din ya to ya kasance kana wa wani damirin da ba ya ba ba wau ba rufu'a shine ma'ana faj'alhu minhu rafi'an ghayra al-ya wal wawi abinda yake nufi idan a lokacin da zaka mayar da wancan alif din zuwa ya kana yi wa damiri na ya ne rufu'a ko damiri na waw rufu'a to a wannan lokaci ba za ka canja wancan alif din da ya ba sai dai ka cire ka cire alif din to shi yasa ya yi istisna'in ya da wauɗin a nan saboda zai zo ya ma bayani a kan hukuncin su so a nan da ya ce damirin da ba ya ba ba wau ba to yana ɗaukan misalai daban-daban ne misali alif yake nufi farko kenan alif yake nufi akasin wancan matsala da ka karanta misali idan alif ne to karka mayar da wannan a inda mirin alif ne karka mayar da wancan alif din ya a inda mirin alif ne sai ka ce la takshiya la takshiya ne la takshiya ne sai ka mayar da alif din ya zamanto ya la takshiya ne hakanan idan a damiri ne mustatiri mustatir ba damiri ba ne barizi haka za ka ce latakshayanna latakshayanna ya zaidu za ka mayar da alif ɗin zuwa ya haka nan idan ka danganta ka danganta a fi'ilin zuwa a ismi zahiri wanda ba damiri ba za ka ce layakshayen na zaidun layakshayen na zaidun haka na misali idan ka zo ka sa nunul inasi za ka ce layakshai na ne layakshai na ne a wannan lokaci za ka mayar da a alif din a zuwa ya abin da yake nufi in dai damirin da ka yi amfani da shi ba ya ba ba ya bane ba kuma wau bane to kamar yadda alif din zuwa ya misalin sa shine kas'ayanna sa'aya daga sa'a yas'a sa'a yas'a wannan alif din na yas'a din to sai ka cire shi sai ka mayar da shi ya sai ka ce is'ayanna is'ayanna sa'aya sa'aya din a mafulu mutlak ne na is'ayanna din hakanan za ka ce a taksha za ka ce la takshayanna la takshayanna ko la takshayanni ko la takshainani ko la yakshayanna zaidun saboda waɗannan misalai da muka kawo gaba ɗaya ba kamar yadda wau ko ya sun zamo damirai da damirai wanda suka zamo fa'ilin wannan fi'ilin ba to shi ne zai ma bayanin a yayin da kuma ya da waudin suka zamanto da su ne kai wa rufa a matsayinsu na fa'ili shi ne ce wahazifu min rafi hataini ya ce wahazifu min damirin rafi'in hataini ko min damirin rafi'i hataini idan kuma damirin wayannan guda biyun ne ya da wau ne damirin to su ne suka yi wa fi'ilin rufa to a wannan lokaci cire su za ka yi za ka cire su gaba ɗaya misalin misalin ya za ka ce latakshayin na lataksha latakshayin na ka cire alif din yaksha din misalin kuma a wau kuma latakshawunna latakshawunna ka cire alif din ka cire alif din gaba daya kamar yadda zai zo ya kawo ma misali shine ce wahazifu min rafi hataini wa fi wawin waya shakulun mujanisun kufi a nan da ya ce wa fi wawin waya a wau da ya shakulun mujanisun za a samu wasali wanda ya yi daidai da wau da ya ɗin kufi wanda za a bi bayan wannan wannan damirin da aka cire yana nufin idan wau ka cire za ka bi bayan shi da damma idan kuma ya ka cire za ka bi bayan shi da kuma kasara wannan bai tsaya kawai a wannan matsala na cire alif ko kuma mayar da alif din zuwa ya ba hatta a wancan matsala da ya bayyana a baya da ya ce wal mudmara hazifannahu illa alif zai iya shiga ciki misali za ka ce tadribuna tadribuna sai ka ce la tadribunna sai ka kawo damma wanda zai nuna wauɗin da ka cire la tadribina za ka ce la tadribinna sai ka kawo kasara da zai nuna yaɗin da aka cire ba a wannan matsala da yake magana kadai ba a wannan matsala kuma misali la takshayinna la takshayinna ka cire alif din sai ka kawo kasara sannan kuma la takshahunna ka cire wawu sai ka kawo ka kawo damma a wayannan misalai guda biyu duka ka cire alif din yafsha to kasancewa ya'ul mutakallim sai ka kawo kasara wau kuma ta jam'i sai ka kawo damma la takshayinna hakanan la takshawunna shine ma'ana wa fi wawin waya shakulun mujanisun kufi a wannan mas'ala da kuma wancan mas'ala ta wal mudmara hazifannahu illa alif shine ya kawo ma misali nahu shayin ya hindu bil kasri za ka ce ikshayin ya hindu da nunu taukidi khafifa bil kasri wannan kasara din to shine zai nuna maka a ya'ul mutakallim din sannan kuma waya qaum waya qaum mufshawun hakanan ya qaum ukshawun sai ka kawo a damma wadumum a wannan din yace kai kai damma wa qismu sawiya sai ka kiyasta da wancan kana mai daidaita a hukuncinsu kenan anan yana ma bayanin cewa ana cire ana cire wau damiri da ya damiri shine walmudu mara hazifan nahu illal alif kuma sannan alif ba a cire ta kamar za ka ce la tadribani la tadribani kamar yadda muka bayyana kuma a nunun niswa ita ma ba a cire ta za ka ce la la yadribna ne la yadribna ne sannan idan karshen karshen fi'ili in ya zamanto alif ne yana da halayya guda biyu hali na farko shine shine mayar da wannan alif din zuwa ya lokacin da ake mayar da wannan alif din zuwa ya to shine idan fa'ilin fi'ilin fa'ilin fi'ilin idan ya zamanto ba wau ba ba ya ba to zaka mayar da wannan alif din zuwa ya shine wanda yace faj'alhu min rafi'an ghayra al-ya wal wawu ya an din idan kuma fa'ilin fi'ilin ya zamanto ya zamanto ya ko kuma wau to cire alifin zaka yi fa'ilin fi'ili fi'ilin yana zamo ba ya ba ba wau ba a wurare daban-daban kusan guda hudu da muka bayyana wuri na farko in ka sa alif alif tasniya fa'ilin filin ya zama to alif tasniya ne zaka ce la takshiyani kaga an mayar da alif din zuwa ya saboda fa'ilin ba ya ba ne ba ya bace ba kuma wau bace alif ce haka nan idan fa'ilin filin ya zama to damiri ne mustatir zaka ce la takshayanna ya zaidu damiri ne mustatir la takshayanna ya zaidu haka nan idan fa'ilin filin ya zamanto ismi ne zahiri zaka ce la yakshayan na zaidu hakanan fa'ilin filin ya zamanto nunun niswa zaka ce la yakshiya la yakshaina ni la yakshaina ni a wayannan wurare guda hudu fa'ilin wannan fi'ili da muke magana a kai wanda ƙarshen sa'alib ya zo ba ya bace ba kuma wo bace to sai muka mayar da alif din zuwa zuwa ya amma lokacin da fa'ilin wannan fi'ili ya zamanto ya kowau shine hali na biyu kenan to za mu cire alif din ne gaba daya misali za mu ce la takshayinna la takshayinna wannan yadin nan yawul mutakar yawul mukhataba ce la takshayinna haka nan zamu ce la takshawunna la takshawunna wannan waudin wawul jama'a ce alif din an riga ya an cire ta gaba daya to shine muka ce da ya ce wa fi wawin waya shaklun mujanisun kufi yana ɗaukan matsalolin guda biyu wancan matsala ta walmudmara hadifannahu illal alif da kuma wannan matsala ta fi'ilin da karshensa yake ɗaukan yake ɗaukan alif
ولم تقى خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف yace har nunu taukidi khafifa marar shadda yace ba ta zuwa bayan alif misali ba zai yi ka ce labin nan misali ka ce la ya khurujani la ya khurujani la ya khurijan la ya khurijan la ya khurijan kaman ka kawo nunu taukid khafifa bayan alif tasniya yace ba a zuwa ba a yin wannan lakin shadidatu sai dai kawai ka kawo nunu tauki shadida la ya la ya khurujani wa kasruha ulif sannan kuma ka yi wa wannan nunu mai shadda din kasara la ya khurujani wasu kuma su shurrahu suna cewa wa kasruha ulif din yana komawa idan ka kawo nunu tauki din khafifa bayan alif tasniya to za ka yi mishi kasara ba sukun ba misali da ba ka ce la yukhrijan ba la yukhrijani wannan kuma mas'ala ce wanda ghamida saboda idan ka ce misali la yukhrijani marar shadda zai haɗu da wanda yake da nunu tauhid nunu tauhid din aka mayar da shi ya zamanto kasara da kuma wanda kwata-kwata ba shi da nunu tauhidi ba za a gane ba kawai da haka an rawaito a wannan hisham yana karantawa wala tattabi'ani sabila to yana karanta wala tattabi'ani wala tattabi'ani tare da sanin wannan laɗin nahiya ce tunda nahiya ce nunun toki din ne sakila sai ya mayar da ita khalifa ta zaman to wala tattabi'an to sukun din sai ya mayar da shi kasara ya zaman to wala tattabi'an to saboda haka kufiyuna ba suna jawwazawa ka kawo nunu taukidi khafifa bayan alif tasmiya amma idan ka kawo sharadi a samu wani dalilin da zai sa a bambance asalin tasniya ake nufi ko da nunu tauki da kafifa ake nufi kamar wannan aya da hisham ya karanta ma'ana kaga ladin da aka kawo nunu la nahiya da aka kawo shi ita ce za ta nuna maka cewa nan wala tattabi'ani din nunu tauki ne kafifa saboda ya zo bayan harbin nahayi wala tattabi'ani tunda bayan harfin nahayi galibi nunu taukid yana zuwa to gashi ya zo amma a nan khafifa ne maimakon tattabi'an da sukun sai sukun din aka mai da shi kasara amma al-imamu shatibi ya da'afa wannan riwaya ta hisham saboda kun sa a shatibiya shi a ibarorinsa ne yake inganta riwaya ko yake zaifantarwa yana cewa hisham yana karanta wannan din da tarbihi bai inganta a wajen shi har rawaito abunsa amma bata inganta abunsa wannan kira'a din ba kufiyun kuma da suka jawwaza nunu tawqid khafifa ta zo bayan alif din madogaran su wannan kira'an ne to ma dama riwayar bata inganta ba kuma shikenan ba madogara kenan wannan shine matsalar malaman nahu kenan shi duk lokacin da ka mayar da riwaya ta qur'ani hujja ko ka mayar da shi istishhadi da shi to ya kamata riwayar ta kasance mutawatira ce muttasila ce sahiha ce amma da zarar wannan riwaya ta rasa ɗaya daga cikin sharuɗa shi kenan ba ka da shahidi kama hadisi ne ka kafa hujja da shi shahidi ya zamo shahidi to kana da bukatar lallai hadisin manzo Allah ne ya faɗe shi saboda lafazin nashi shine hujja in hadisin bai inganta ba shi kenan ka rasa shahidi kenan to kamar wannan ne yine wasu suka ce wa kasru ha'ulib din a kaulin cewa za a kawo ali za a kawo nunu tawkid khafifa bayan alif tasniya to karka mata sukun din da aka asali aka saba na la ta zahaban to sai ka ce la ta zahabani la ta zahabani sukun din kamar yadda shi ka saba au ko kuma ala ja'a al jadda lakin shadidatu kawai bayan alif tasniya nunu taukida shadida za ka kawo nunu taukida shadida kuma an riga an santa tana zuwa ne da kasara la tattabi'ani yadda jumhur suke karantawa wa alifan zid qablaha mu'akkida fi'lan ila nuni inasi usmida wa zid qablaha alifan mu'akkida idan fi'ilin an danganta shi zuwa ga nunul inasi nunul niswa to ka ƙara alif din da zai raba tsakanin nunul niswa din da nunul taukidi misali za ka ce la yadribna wannan nunul din nunul niswa ne la yadribna to a lokacin da kake so ka sa nunul taukidi kuma sai ka sa alif la yadribna ni la yadrib na din filinka ya cika ya kasa alif za'ida la yadrib na ni sai ka sa nunu taukidi bayan alif din da kai ziyadarsa in dai nunun din nunun inasi ne don ka raba tsakanin nunun din guda biyu tsakanin nunun inas din da nunun taukidi din an sa alif an raba su wannan ka'idarsa ne وحذف خفيفة لساكن رتيف وبعد غير فتحة إذا تقف yace wa'azif khafifatan nunu tawkid khafifa ka cire ta lisakinin radif idan ya bi bayan ya bi bayan sukuni misali idan ka ce idriban zaidan nunu tawkid ne khafifa idriban zaidan to inda za ka cire zaidan ɗin ka ce an rajula za ka iya cewa idribar rajula idribar rajula ka sa al a gaban nunin tauki ɗin sai ka cire shi sai zaman to asalinsa idriban rajula to sukun biyu na nunun ɗin da na rajul ɗin sun haɗu sai ka cire nunun ɗin za ka ce idribar rajula shikenan ta cire nunun tauki saboda menene sukuni ya biyo bayansa haka nan wa ba da gairi fatahatin idza taqim gairu fataha din anan shine kasara ko damma a haka nan in kai wakafi a nunu taukin din da ta zo bayan kasara ko damma shi ake nufi da gairu fataha anan to zaka iya zaka iya cirewa misali ka ce uktubin uktubin ko idribin idribin ya hindu idribin ya hindu ko ka ce aka ce idribun ya rijalu misali in ka ce misali idribin idribi din ne idrib ne idribi tadribina ne sai ka sa nunu taukidi bayan ya'ul mukhataba ce idribin haka zaka ce to in ka sa nunu taukidi bayan wawul jama'a za ka ce idribun idribun to saboda haka idan kai wakafi za ka iya cire za ka ce idribi ya hindu idribi asalinsa idribin sai ka cire nunu taukid ya rijalu idribu asalinsa idribun sai ka cire nunu taukid shi yasa ya ce maka wardun iza hazafta hafil waqfi ma min ajli hafil wasli kana udima yace wardun kamayar iza hazafta hafil waqfi in ka cire ɗayan biyun nan in ka cire nunu tauki din a a a a bayan ya ko bayan wau in ka cire a saboda wakafi ma min ajli hafil wasu kana udima abin nan da a sanadinta a sababinsa a wasali aka rasa kamar masa da kayansa misali idan ka ce idan ka ce a idribin ya hindu to an rasa ya an cire ya in ka ce idribun ya rijalu an rasa wau saboda in kai wakafi ya ɗin da aka rasa sai ka dawo da ita za ka ce ya hindu idribi wannan yaɗin ka dawo da ita ya rijalu idribu wau ɗin da ka cire ka dawo da ita saboda dama ka cire ne fi halacin wasili saboda menene ya haɗu da ya haɗu da nunun taukidi idribin ko wawul jama'a idribun sai ka cire waw din da ya din tunda a yanzu ba su haɗu ba babu nunun din da a dalilin ta ne ka cire ya din ko a dalilin ta ne ka cire waw din babu ai to sai ka dawo da ya din da waw din idribi ko idribu yace wannan ka'ida ce wa abdilanha ba'da fatihin alifa bayan fataha kuma ya ce ka canja ta alif nunu taukid din wakfan a halin wakafi misali in ka ce kamar da zai ce kamata kulu fi kifan kamar da za ka fada a kifan kifan din nunu taukid ne ka sa kafifa a kif ka ce kif tsaya kifan tsaya mana tsaya mana nunu tokiri kifan tsaya mana to a halin wakafi sai ka mayar da nunu tokiri ya zamo alif sai ka ce kifa kifa in ka ce kifa asali kifan nunun din ka mayar alif da shi yasa ya ce haka za ka ce misali idriban idriban ya zaidu za ka ce ya zaidu idriba idriba da ke wakafi ne sai kama yadda nunu din ta zamanto alif ma layan sarif wannan babi ne wanda ana da muhimmanci raya ko kaɗan ne za mu karanta kafin mu amma ma layan sarifu shine isimin da isimi wanda yake mu'urabi ne amma asarin asarin irabi baya fitowa ko ka ce wasali biyu baya shigansa shine ake cewa ma layan sarifu saboda haka mayan sarifu da ma layan sarifu duk suna karkashin ismi mu'rabi ism mu'rab ne aka raba shi kala biyu akwai mu'rab yansarifu akwai mu'rab layan sarifu ma'anar layan sarifu kamar yadda zai ma bayani duk ismin da wasali biyu baya shigansa shine la yasir shi yasa wasu suke cewa asarfu din ana nufin tanwini ne kawai ana nufin tanwini shi yasa yace asarfu tanwinun ata mubayyina ma'ana bihi yakunu lismu amkana hace asarfu yace tanwini ne ata ya zo mubayyinan yana bayanin ma'ana bihi yana bayanin ma'anansa shine yakunu lismu amkana ismi zai zamanto amkan shine munsarif kenan suna cewa amkan suna cewa munsarif duk ma'ana daya da tanwinin ismi zai zamanto munsarif zai zamanto amkan kenan to duk inda kaga ba tanwini ba a wannan lokaci ba zai zamanto ba zai zamanto munsarif ba saboda haka anan da yace ma'anan bihi din ma'anan din maf'ulun bihi ne na mubayyinan din wannan tanwinin yana bayanin ma'anar ma'anarsa cewa wannan isim din amkan ne ai musar ne misali wannan na ce ma ja'a zaidun zaidun isim ne musar saboda me na sa masa tanwini guda biyu ra'aitu zaidan marartu bi zaidi amma na ce ja'a ahmadu ba wasali biyu ra'aitu ahmada ba wasali biyu wasali daddai ne haka marartu bi ahamada saboda irabinsa ya riga ya ma bayani a baya shine wa jurra bil fathati ma la yansarif malam yudaf aw yaku ba'da al radif wannan hukuncin irabin sa yayi bayani anan kuma yana so yi ma bayanin wanne ismi ne yake zamanto la yansarifu wanne kuyudi da sharuda ismi yake da shi to shine wannan babin kenan a can kuma irabin sa to shi yasa yace ma فألف التأنيس مطلقا منا صرف الذي هواه كيف ما وقع شي ألف التأنيس مطلقا كوما والنيني كو مكسوري كو ممدود مكسوري كمان سلمى ko ka ce laila mamduli kaman ka ce misali baida'a ko hamra'a ko sauda in dai kaga alifu tanisi ko mamsuri ko mamdudi mutulakan to mana'a sarfan da zai hawawo yana hana yana hana duk ismin da yake dauke da shi sarfu ma'ana tanwini duk ismin da yake dauke da shi yana hana shi wasali guda biyu kai fa ma waka din taukidi ne na mutulakan din da ya fada tunda ya ce mutulakan za a gane cewa maksuri ne ko mamdudi a nan kuma ya ce kai fa ma waka ko yaya ya kasance au kuma wannan ya kasance na asali ne ko ba na asali bane saboda akwai mamdudi na ta'anisi akwai mamdudi wanda ba na ta'anisi bane kamar misali zakariya sunan namiji ne yayi amma yana da hamza alif mamdud zakariya sunan namiji ne to saboda haka kaifa ma wa qadin ko yaya ya kasance in dai kawai ismi karshen sa da alif mamdud karshen sa da alif maksur to yana zaman to layan sarif ne a lura da cewa shi mamdud din da maksurin duk abu ɗaya ne yanzu misali laila da laila laila laila in ka ce laila alif ɗaya ne in ka ce misali laila a alif biyu ne illa iyaka a laila a ɗin a alif ɗin ne kama yadda shi hamza saboda haka ba wani abu ba ne daban ɗaya mai alif ɗaya ɗaya mai alif biyu ne shi maksuri yana da alif ɗaya shi kuma mamdudi yana da alif biyu sai ɗayan aka mayar da shi hamza misalin ka ce sauda sauda ka ce sauda'u to sauda'u din asalinsa sauda ne da ja guda biyu sauda to sai ja ɗayan na farkon sauda ɗin ka bashi ja na biyu sai ka mayar da shi hamza wannan shine dalilin da yasa ƙurra'u idan hamza ya zo bayan alif suke wajabta jansa ɗin kenan saboda alif din guda biyu ne a wajen to saboda haka ɗaya alif din aka mayar hamza to saboda haka idan baka ja shi ba akalla so hudu to ka ba wa ɗaya alif din haƙƙinsa ɗaya alif din kuma baka ba shi haƙƙinsa ba alif biyu ne kowanne alif suna cewa harakatai ne to saboda haka akalla ka ja shi so hudu kenan to saboda haka sauda sauda'u sauda sauda'u kamar haka ne sauda ya zamanto maksuri sauda'u ya zama mamdudi kowanne yana hana isim din da yake dauke da shi sarfu misali zaka ce ja'at laila ra'aytu laila marartu bi laila laila salma kowannen su layin sarfu ne haka ja'at sauda'u ra'aitu sauda'a marartu bi sauda'a haka ja'a zakariya'u ra'aitu zakariya'a marartu bi zakariya'a shine kaifa ma waqadin kenan wa za'ida fa'alani fi wasfin salim min an yura bi ta'i ta'anisin kujim za'ida fa'alan shine alif da nunun da yazo karshen wazanin fa'alan fi wasfin in ya zo wasfu ne in an ce wasfu ya zamo sifa ne amma wannan sifan salima min an yura bi ta ta anisi wannan sifa din ba a sa mata ta wuta anisi to a lokacin da sifa ta zo ta da alif da nunun za'idai sannan wannan sifa din ba ana mata ta anisi bane ta anisi bane da ta ba a mata ta anisi da ta to a wannan lokaci shi ma layan sarif ne abin da yasa ya ce salim min an yura bita ita anisin kujin ai salima salima min an yura hutima bita ita anisi ma'ana karshensa ba a kawo ta anisi to a wannan lokaci fa'alan din wanda alif da nunun din za'ire ne zai kasance layan sarif ne misalin wannan idan ka ce sakran sakran wanda ya bugu da maye namiji kenan namiji ta mata ta mata ba za ka ce sakranatun ba sai dai ka ce sakra sakra ja'ar rajulu sakran ja'at ja'a ja'at mar'atu sakra haka za ka ce to idan sakratin alif da nunun din za'ida ne a muzakkari a mu'annasi za ka ce sakra ba za ka ce sakranatin ba to wannan sakran din layin sare amma duk lokacin da za ka ga fa'ala alif da nunun din za'ida ne amma mu'annas din sa ana sata kamar misali afshan mutum mai jin kishirwa za ka ce haza rajulun afshan mutum ne yana jin kishirwa ce hazihi mar'atun afshanatun za ka sata ba za ka ce afsha ba ko ghadban da ghadbanatun to saboda haka a wannan lokaci ghadban da afshan din to su mun sarraf ne ba gairu musarrafa ne dan me saboda ana musu ta'anisi da ta wanda ba a masa tanisi da ta to na shi ne layin sare shi yasa ya ba wa wasu din sifa salima min an yura bita itali sun kucin din wa wasu nasliyun wa wazunu af'ala mamnu'a ta'anisin bita ka ashala yace wasu na asali wasafi na asali ma'ana bai zama aridi ba akwai alwasfu al-arid wanda wasu ne amma zuwa ya yi ba na asali ba ne akwai alwasful asali wanda dama can wasu ne to wasu na asali ba aribi ba wa wasu af'ala idan ya haɗu da ya haɗu da wazantin af'ala to mamnu'a ta ne sun bita af'ala ɗin kuma an hana an hana af'alan da ba a masa ta'anisi da ta ka ashala kamar ashhar to a wannan lokaci wasu da wazanin af'ala wanda ba a masa tanisi da ta idan suka haɗu wannan zai zo ya kasance a zai zo ya kasance layan sarifuni misalinsa ashala da ya fada ba a cewa ashalatu ja'a rajulun ashha ba a cewa ja'at ja'at mar'atun ashhalatun ba faɗan wannan sai dai a ce shahala shahala kamar ahmar zaka ce hamra ba zaka ce ahmar ahmaratun ba misali idan kuma ya zamanto af'al din ya haɗu da wasu na asali amma ana masa ta'anisi da ta to ya zai zamanto mun sarraf ne misali zaka ce armal namijin da matarsa ta rasu to mu'annas dinsa armila armila matar da mijinta ya rasu to wannan armal din af'al din na armal mun sarraf ne dan menene saboda mu'annas dinsa da ta amma ashhalfa mu'annas dinsa shahala ko ahmar hamra ko aswad sauda to saboda haka wannan kuma layan sarif me yasa ya zamanto layan sarif abu biyu ne ya haɗu wasfu ne na asali sannan wazanin af'ala abu biyu sharaɗin wannan wazanin ya kasance ba a masa ta'anisi da ta kamar wancan fa'alan din da muka faɗa za'ida alif da nun wanda ba a masa ta'anisi da ta ta ita ma ta wannan lokaci zai zamanto layan sarif ne misali zaka ce ja'a rajulun ja'a rajulun ahamaru ba za ka ce ahamarun ba ahamarun ba haka ce ja'a rajulun aswadu aswadu ko za ka ce ja'a rajulun abiyadu saboda kowanne daga cikinsu af'al ne wasfu ne nan ce wasfu akasinsa ismu kenan aka ce wasu fu abinda zai zamanto na aji sifa na ismi in kuma an ce ismu kuma to abinda yake bukatan shi kansa a bashi sifa ko na aji shine bambanci sai zai zo yi ma bayani a nan gaba wa alqiyanna aridal wasfiyya ka arba'in wa aridal ismiyya to akwai wannan akwai ism arid akwai wasfu arid shi yasa anan ya ce ma wa wasfu nasliyun din wa wasfu nasliyun wa wasfu af'ala din to wannan shine
wa alghiyan arid alwasfiya ka arba'in wa arid alismiya yace a wancan wazani na af'al wanda muke magana akai wanda ya shartanta masa da wasu sharuta da ya ce mamnu'a ta anisin bita ka ashala to ya ce idan wasfin idan ya zamanto aridi ne ba na asali ba idan aka ce al'asali aka ce al'arid to ana nufin kishiyoyin juna wannan na asali shine asali wannan kuma wanda ba na asali ba shine arid kamar yadda muke samu a tajwidi a ce almadul asli a ce almadul arid to aka ce al'asli maddan da yake da harafi mai zaman kansa nasa na asali maddan da kuma wani abu ne daban ya janyo to saboda haka a nan wasu akwai na asali shine wanda muka yi magana a kansa baitin baya da ya gabata wa wasu nasliyun wa wazunu af'ala din yana nufin idan sifa sifa ta asali wanda kuma ya haɗu da wazan na af'ala abu biyun nan suka zo suka haɗu to wazan na af'al ɗin mamnu'a ta anisin bita ba a masa ta anisi da ta kamar ashhal to wannan wasu ɗin haɗuwansa da wazan ɗin af'ala wanda ba a masa ta anisi da ta to zai sa ya zamanto layan sarifu to idan wasu din ya zamanto aridi ne ba na asali ba ne to ya ce ka yi watsi da shi watsi da shi ma'ana za ka mayar da wannan isim ya zamanto munsarif ne misalinsa shi ne ka arba'in kamar ka ce arba arba din nan a asali isimi ne na adadi isim ne wanda ake lissafi da shi to sai yake barin ismiya din yake dawo wasfiya misali za ka ce ja'at niswatun arba'un ja'at niswatun arba'un ana arba'un din nan ya zo sifa ce ta niswatun amma kasancewa asali ism ne na adadi to za ka yi watsi da wannan sifa din ganin wannan sifa din ya zo ma alawazni af'al af'al ba za ka hana shi sarrafuwa ba misali ba za ka ce ja'ad niswatun arba'u ba ka cire tanwini in ka ce ja'ad niswatun arba'u to ka mayar da shi layin sarifu sai ka ce ja'ad niswatun arba'un ka sa tanwini ya zamanto munsarif me yasa saboda sifar arida ce ba sifa bace ta asali haka na akasin wannan wa aridal ismiya duk wani isimin da shi ma aridi ne aridi ne za ka yi watsi da wannan isimin wannan watsi da shi to za ka mayar da shi layan sarihu akasin akasin wasu arid kenan shine ya kawo ma misali ya ce fal'adahamul kaidu li kaunihi wudi'a fil asli wasfa nin sirafuhu muni'a al'adam suna ne na ankwa wanda ake ɗaure hannu kaɗai ko kuma kafa kaɗai da shi banda ankwan da ake ɗaure hannu da wuya ko kuma a wuya har zuwa har zuwa kafa banda wannan ankwan an kira shi al'adaham ne saboda ana yin sa da bakin karfe saboda dallun da ha'un da mimun asali ne wanda diyar da ka juya zai koma ma'ana ta wani abin da yake baki wulu shi yasa ake gaya wa bakin doki adham to saboda haka al'adham ankwa kasancewa a asali sifa ce aka mayar da wannan sifa din da ya zo ala wazni af'ala ya zo ya koma ya zamanto ismi to za a duba asalinsa din idan aka duba asalinsa to sai a hana shi sarrafuwa shine likaunihi wudi'a ay wudi'a fil asli wasfa kasancewarsa asali asali wasfu ne tukunna aka mayar da shi suna na ankwa to in sirafuhu muni'a za a hana shi sarrafuwa za a hana shi sarrafuwa akasin wancan saboda wannan wasu din ya hadu da wazani af'ala da muka yi magana a kansa to sai aka duba asalinsa sai aka hana shi sarrafuwa wancan kuma a shi ma aka duba a asalinsa sai aka sarrafa shi shine ya ce wa ajidalun wa akhyalun wa af'a masrufatun wa qad yanalna al-man'a yace ajidal sunan tsuntsun da ake ce masakar sannan akhyal sunan wani tsuntsu ne shi ma goshinsa da dugo af'a kuma macijiya wayannan kowannensu ya zo a lawuzini af'al kuma wazanin ba a mishi ta anisi da ta kaga ya cika sharadin da muka ba wa wazanin a baya sannan kuma a kasancewarsu a suna ne a yanzu to ba zai hana a duba can baya cewa wasu ba ne to sai a masurufatun yace sai a yi musu sai a yi musu sarf wa qad yanalna man'a sannan wani lokaci sukan iya samun hanin sarfu din ma'ana ana duba bangarorin guda biyu idan aka duba asalinsu in aka duba asalinsu sai a hana su sarrafuwa idan aka duba cewa sun zamo isim kuma sai a sarrafa su shi yasa ya kasance suna da wajihi guda biyu din ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاث وأخر yace adulu idan ya hadu da wasu aka ce ma'aduli shine duk wani abin da ya tashi daga ya tashi daga yanayinsa shakalinsa ya koma wani abu daban to shine ake ce mishi ma'aduli din misali amir ne kamar yadda shi umar ya zama maduli to shine wa manu adilin ma'a wasfin adil din ya hadu da wasu to mu'tabar to shi ma ana la'akari da wannan a hana a sarrafuwa mu'tabarun fi lafzi masna a lafazi na masna wa sulasa wa ukhar da kuma ukhar asanin masana isnaini isnaini ne haka mai da kalmomi biyun suka zama kalma ɗaya haka ce masana kawai a takaice sulasa asali a salasatan salasatan ne to sai aka mayar da kalmomin guda biyun aka takaice aka mayar guda ɗaya ya zama sulasa misali don na ce udkhulu masna ina nufin udkhulu isnaini isnaini na ce udkhulu sulasan sulasa sai ce udkhulu salasatan salasatan mutum uku su shigo in an gama da su wasu uku su shigo haka to saboda haka masna ma'aduli ne daga isnaini isnaini sulasa ma'aduli ne daga salasatan salasatan sannan ukhar hakanan ukhar shi ma asalin ukhar din jam'i ne na ukhra wanda ya zo da ma'ana akhira kenan a ukhar din ma'aduli ne daga akhira kamar yadda umar a alam ma'aduli ne daga amir to ganin kowannensu an tashe shi daga asalin yadda yake aka mayar da shi wani shakali daban to a wannan lokaci a haduwan haduwan su da wasu kowannensu wasu ne kowannensu ma'aduli ne to sai ya kasance kowanne daga cikinsu sai aka hana shi sarrafuwa misali muna da ukura wanda yake mu'annas ne na akhar kamar yadda za ka ce husna mu'annas na ahsan futula mu'annas na na afdal muna da wannan ukura din sannan kuma muna da ukura wanda yake da ma'ana na akhira al'akhira ma'ana wanda yake da ma'ana ismul fa'il ba mai ma'anar ismul tafdil ba to wannan ukar din jam'i ne na ukura wanda yake jam'i ne na ukura wanda yake da ma'ana na ismul fa'il ba jam'i bane na ukura wanda yake da ma'ana na ismul tafdili to saboda haka ne ya zamanto ma'aduli din to kasancewarsa sifa kuma gashi nan a maduli ne to wannan ne ya hana shi sarrafuwa kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar sai zamanto min ayyamin ukhara ya zamanto layin sarihu ba ce min ayyamin ukharin da tanwini ba ووزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربع فليؤلما yace wannan wazanin masna da sulasa yadda su biyun suke haka min wahidin ana yin shi tun daga farko tun daga farkon wahid li arba'in har zuwa zuwa arba ake yin wannan wannan wazanin yace fali ulama a san da wannan wannan wani ra'ayi ne cikin ra'ayin a ra'ayin wasu malaman malaman nahu cewa baya wuce arba'a wasu kuma sun wuce da shi har zuwa har zuwa goma zaka ce masna zaka ce sulas haka ruba har ka tsaya a wannan arba'a din karka wuce arba'a a nan shi ibn malik ya wafaka wa kaulin waɗanda suke cewa kada a wuce arba'a